واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ci gaba da darasi na littafin al-tajrid al-sahih fi ahadith al-jami' al-sahih daga wannan masallaci mai albarka musulmi da Umar bin Khattab wanda yake a anguwar Karkada yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara domu a sulhu ta biyu ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 za mu tashi hadisi na نعم دا ɗari uku da hamsin da ɗego ɗari uku da hamsin da takwas ya suna hadisun na'am babu ma ina jin ko mun samu man salabin nasi jama'a ba da zaɓi da wakati ko a wannan da hamsin ne ɗari uku da hamsin an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطهان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت wannan babin zai nuna mana hukuncin sallar jam'i bayan lokacin sallah ya tafi kamar sallar ramuwa a yi jam'unta hadithin da yake karkashin babin shine yake nuna mana cewa ya halitta yin haka nan saboda haka sallar jam'i za a iya ta ada'i za a iya ta qada'i ma'ana za a iya yin ta a lokaci kamar yadda ake yin ta a lokaci to haka kuma ko da bayan lokaci ya tsaye za a iya yi matsalan ya muka tuna nan da wata guda Allah kiyaye mun manta sallar magariba ko sallar lisha ko sallar kaza kuma mu ayari ne muka tuna haka nan kin yanzu za mu iya yin jam'un ta tare حديثنا جابر بن عبد الله القاري الراغريش الأنصاري أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق سيرنا عمر يازو رانا دا أكي ياكي الخندق شكرا تنا أكي غزوة الخندق شيني غزوة الأحزاب شكرا تا بيار شيني قولي راجهي ممكن شكرا تهولي بعد ما غربت الشمس بان تدن رانا تاوادا فجعل يصب كفار قريش سيزمنتو ينا zagin yana aibanta kafiran ƙureshawa saboda su ne sababin da suka sababa jinkirta sallakin ko kuma su ne suka tsare musulmi ko kuma ma dai a saboda kenan yadda suka shagaltar da al'umma fajala su ku fara ƙureshi sai zamanto yana zagin kafiran ƙureshawa ƙara ya rasulallah ya ce ma ya maki ma kirtu sallil asar ban kusan sallatar la'asar ba ta kare ta shamsu ta barb sai da rana ta fada ƙarar nabi sarasa wallahi ma sallaitu a nan sarasa ce wallahi ni ma na tuna ban sallace ta ba fa kumna ila butuhan sai muka tashi muka je gurin da ake ce butuhan fa tawadda alisala a lokacin manzo Allah sallallahu ya yi arwalla dan yin sallah ya ce wala ila butuhan kenan butuhan wani daji ne daga daji na madina to tawadda sallallahu alaihi wasallam sallallahu tawaddana la fa salla al-asr sai mun zala sai ce sallati al-asr jama'atan jam'i bada maghribati shams thumma salla bada al-maghrib bayan ta kuma sai sallaci salla maghriba wannan yana nuna mana kenan wajibi ne tartibi a lokacin da kamance sallar lisha lokacin da kamance sallar la'asar kuma ga su lokacin sallar magriba yayi to zuba ka ce barin yin magariba kin za ka yi la'asar kin ya kai magariba inda kana cikin magariban ne ma to magariba yanzu ta ɓaci sai ka cire ka yi sallama ya ka sallaci la'asar kuma sai ka dawo ka sallaci sallan magariba kin ثم صلى بعد المغرب sai kuma ya sallaci magriba bayan ta kenan wannan yana nuna wajibi ne mutum ya zamanto ya jeranta tsakankanin su wanda shine abin da hadisi na sayyani shi ma ke nunawa wanda kuma shine kauli wanda yake na raji don shine karajihin magana kenan akan wannan wannan ya nuna halaccin kenan aibanta ko kuma tsine makafirai a dunkule sannan tarjamar da malam ya mana yin jam'un sallah wadda take lokacin ta ya tsere sai kuma wajibi ne mu jeranta tsakankanin sallar da aka manta da wadda take mai lokaci yanzu sai ka yi waccan wadda ka manta ke ko da kuwa lokacin mai lokacin zai huta duk da imamu shafi allah ta yanshi da rama shi baya ga wajibcin tartibi a tsakankaninsu sannan kuma wannan yana nuni a bisa halarci rantsuwa ba tare da an nemi mutum ya rantse ba ba tare da an nemi mutum ya rantse ba ya ce wallahi ma kittu ma sallaitu ha ya ce wallahi ban sallace ta ba za ka iya rantsuwa don mutum ya ƙara samun nutsuwa a kan abu bai nuna in an rantse kan gaskiya ya nuna gaskiyar da akwai shakka a ciki a kenan don saboda takiri ana iya rantsuwa a kai in dai salloli yan kaɗan ne ka manta sai kuma ka tuna yanzu kuma ga mai lokaci aka ce wajibi ne ka jeranta tsakankanin to kaɗan ɗin kamar gwargwadon nawa shi ne malamai suka tantauna a dangane da gwargwadon kaɗan ɗin wasu ka ce in dai har ta lokaci hudu ce kamar misali a ce kamance asuba azuhur la'asar magariba ka zo lishayi ka tana suka ce to ka jeranto sannan sai ka yi wannan amma in ya wuce ta yi ne to ya ka sallaci mai lokaci in ya so ka sallaci mai lokaci kuma sai ka sallaci ita waccan sannan a tattare da wannan za mu ga makarimul akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyakkyawan kulawa da nura tare da sabon shi da kuma tafsasa shi yanda da kuma tausasawa a gare shi da yake yi musu sallallahu alaihi wasallam kaga a lokacin da sayyidina Umar ya zo sai manzo Allah sai ce to ai ni ma ban sallace ta ba ba tare da ya zarge shi ba ya suka je can kuma butuhan sai aka hada jam'unta waje sannan kuma mustahabbi ne rama sallar da ta kubce a yi jam'unta duka malamai mafi yawa sun taya kan wannan sai allah ya tsoguna sa'ad allah ya shi da rahama sallar juma'a sai ta zama ta kubce ba tare da kun samu kun yi ta ba za a iya sallar juma'a ita ma a rama ta jam'u matsalan kuna tahiya da ayar he kuka tana to ai juma'a ce ba mu sallaci sallar juma'a ba kuma har lokacin ta ya kubce ita ma ana iya rama ta sallar juma'a ita ma za a iya a yin jam'un ta na azuhur kenan tun da lokacin ta ya kubce ta kubce kenan sai dai a sallace ta a matsayin azuhur kenan maimakon a yi ta a sallar juma'inta kenan sai a yi raka hudu azuhur babu manna sai salatan fa'ilin salliha idza zakarha wa la idu illa tilka sala wannan babu zai nuna mana manna sai salatan duk wanda ya manta sallah bai yi ba fa'ilin salliha idza zakarha in ka tuna sai ka sallace ta wala id illa tilka sala ba za ka sake ba sai ita dai wannan sallah din wanda ka manta kenan dukkanin mutumin da ya manta sallah a lokacin da ka tuna sai ka rama ita ce kawai za ka yi ba tare da kenan ka canza mata kafiya ba an anas ibn malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan dukkanin wanda ya manta sallah ta farilla ko kuma sallah wacce take ta nafila mai lokaci fali salliha idza zakara in ya tuna sai ya rama ta sai sallace ta kenan ruwaya ta imam muslim yace auna ma'anha man na sai salatan auna ma'anha fali salliha wannan kenan wajibi ne a maktuba mustahabi ne a wadda take manduba nafila kenan wadda take a bar iyakance ma lokaci fali salliha idza zakaraha sannan kuma idza zakaraha da aka ce fali salliha idza zakaraha kaga wannan yana nuna mubadara absara musalla wacce take safarilla kai ne ka tashi daga barci barci ya dauke ka baka warka ba sai bayan rana ta hudo kai ko baka yi ba sallah asuba to yanzu ba za ka je ba ka ce barin je in yi wanka in kimtsa in yi shiri na sannan sai in rama ta a arwalla za ka yi kai tsaye bayan ka yi tsaye ka shirya ba ka ce wato ai dama zan huta kasuwa kenan kawai barin je in kimtsa ko zan je lakwal barin je in shirya in yi kaza fale salli ya iza zakara kawai yanzu da ka tuna ko ka farka to duk abubuwa gaba ɗaya za ka bar su kawai ita in ita ce za ka yi kenan in har ba tare da uzuri ba shi kuma uzurin barin sallah shine kamar barci mantuwa na ha e shi alaikum bin sa'ad yana gan zai amma ba za a yi bayani a azumi wanda ta kubce ma zuwa ko hada ba kuma ku ta ku juma'a la kafarata laha ba ta da wani abin da yake kafara illa zalika sai wannan saboda Allah subhanahu wataala ce aqimu salata li dhikri kenan ku tsaya da sallah a lokacin tunawar kenan la kafarata laha illa zalika alƙadin iya Allah kan shi da rama ce a cikin nan da akwai tambihi a bisa tabbatuwar wannan hukunci din saboda an riki wannan kenan daga aya wadda ta kunshi umarnin da aka ma annabi Musa alaihi salam wanda kuma yana daga abin da ya lazumce mu yin koyi da kuma bin wannan yana a lokacin da ka tuna wajibi ne wannan lokacin kai mubadara kai gaugawa ya zamanto karama sannan la kafara tala illa zalika uzurin jinkirtawa shine barci ko kuma abin da yake mantuwa amma da gangan mutum ya bar sallah ba tare da yayi ta ba zai rama mutum ne da gangan ga lokacin sallah din sai ki tashi yayi ta na eh ya sai ya tuba saboda ne yo a'a mana zan yi rama ya yi tana da ramuwa mutum ne da gangamiyar yin sallah na babu ramuwa ai wanda aka ambata zai rama mutum biyu ne an nasi wa na'im man nama na salatu au nasiha kaga su su biyu su ne aka faɗi amma wanda ya zamanto ya bar ta da gangan kenan shi wannan ba shida sai dai ta tuba ga Allah subhanahu wata'ala babu samar fil fiqh wal khair ba'da isha aka ce makaruhi ne bayan sallar isha a zamna ana hira a majalisa to amma inda kai wani uzuri ko wani sababin da zai sa wannan babu ne shine babu samar fil fiqh hirar dare dan tattauna fiqh ya zama to a ce za mu ɗauki hadisi kaza a zo a yi istinbatin a hakam a cikin wannan hadisin mu gani cikin shi menene abubuwan da za su karfafe shi na qur'ani da sunna don hoto da wasu hukumce hukumce ko kuma za mu ɗauki babe kitabu tsahara ko kitabul wudu a zo a karanta shi mutum ɗaya karanta hadisi guda a yi istinbatin a hakam na fiqh karkashin wannan a ƙetara na biyu a karanta sai a ce mai kuka fahimta ƙarƙashin wannan kai mai ka fahimta kai mai ka fahimta a yi istin batsun tuka a ciki a ta taimaka ma juna to wannan in an yi shi bayan sallar isha ba saba ma Allah ba wala khair ba'da isha ko kuma tantauna akan wata maslaha ta al'umma bayan sallar isha ko karatun qur'ani ko wani tattaunawa da yake da alaka da musalihi na al'umma وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan wa ana zancen zancen da ma ya halitta hirar da take ta halitta ma makaruhi ce ba lishai hirar da ta halitta ma ma'ana ta wai wadda ba yi da mutane bane ba kaza bane jajen duniya ne to ita ce ake zance ka gani وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة منتظرتم الصلاة لم تزالوا بس كوغوشي في صلاة kuna cikin sallah man tazartum as-salah matkar dai kuna jiran sallah manzo Allah sassa ya faɗi musu wannan a lokacin da maki sallallahu alaihi wasallam ya tsaya dan taunawa da waɗansu mutane da suka zo to yayin manzo Allah sassa ya faɗi wannan dan saboda kwantar musu da hankali ya ce lam tazalu fi salati man tazartum as-salah matkar dai kuna jiran sallah ba ku gushe ba kenan tamkar kuna cikin sallah ne wannan yake nuna tsawaita sallar lisha ko ƙara wani ɗan lokaci a lokutan da ake darasi wannan kenan abu ne wanda yake masharu ba za ce a an iyakance lokaci ga kaza so da yawa ana samun wannan ya kaga in ana sallar isha misali karfe takwas a masallatai kuma sai kama ana wani darasi to sai kaga rago mutane suna kawai takwas din nan in sai dole dole kawai a katse karatun to kaga wanda kuma takan iya yiwa akwai ta gaba wadda aka ka ake so a dire a kai kuma sannan tun da akwai wani uzuri da ake da to kaga yana iya bayuwa zuwa ga ƙara lokaci wanda kuma ƙara masa lokaci kin ma shine yayi gaggauta yin ta lam tazalu fi salati man tazatu musalla wannan ya nuna fadala kuma na jiran sallah ma'ana a tamkir ila masjid mutun ya gaugawa ya zo masallaci ya zamanto yana jiran sallah wanda mafiya wannan sunnar zamu ga yawanci illa man rahimallah duk mun kaurace ma haka zaka ga he an tsara sallah mu zo wasu ba su samun mara wasu jira kake he ka ji ikama bayan kira sallah ma he mun ji ikama sai ka kuma mi an zo masallaci wanda kaga a baya zaka ga su yawa musamman ma waɗansu masallatan zaka ga na waɗanda suke ma wasu ba ma ahlus sunna ba yaka ga yawanci da an ce ma an yi wannan an zo an cika sahun gaba mai lazumi yana yi mai istighfari yana yi to kaga haka ya kamata ka zo ka yi rawatin ɗinka ya zama to kana istighfari kana ambata Allah kana kaza saboda wannan ma matsayin cikin sallah kake amma in ka ga wani lokacin ka gauta da wannan na mutane da zaran an samu dan jinkiri wani ma ya shigo da kai damar da zai iya yin nafila raka'a biyu amma sai tsaya yana inda inda har sai minti biyar a tsaye shi bai yi nafila ba shi bai iya bin ba sai minti biyar a tsaye kawai shi a yi sauri a zo wannan madan ta zama mun dole ce ke bana yana wannan madan ta zama mun dole ce kawai amma ba dan ta zama dole ba da bana yi ba shi ne ma'ana lisanin halikin shi tun da kaga a yi na fila ba inda da daɗin rai ne yana so to da da zarar liman ya jinkirta zai ki daɗi saboda mu yanzu yana da damar yin na fila ka gani irin wannan kuskuren sai mu yi kokari mu gyara shi hadithu ala rasu mi'a sanatin taqaddam sai kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa alarati alarasi mi'ata sana taqaddama wanda ya gabata a babul ilmi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aytukum laylatakum hadi kuma ni labarin wannan dare naku babu wani da yake tafiya ban kasa wanda zai kai shekara 100 kaga shi ma bayan sallar lisha ne wa fi riwayatin a wata riwaya huna ana an ibn umar radiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من من هو اليوم على ظهر الارض احد yace waɗanda a yau suke tahiya ban ƙasa babu wanda zai wanzu bayan shekara ɗari yuridu bi zalika anna atakrimu zalika alqarn yana nufin kenan shi wannan karnin zai zama to baki daya ya rushe ya ƙare kenan ba za a samu baragowan wasu a cikin su kaga wannan shi ma mahalli shahidi bayan sallar lisha ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan shi yasa ibnu umar yace yuridu bi zalika yana nufi da wannan mi'atu sana shekara kai kenan shine la yabqa min man huwa al-yawma ala dhahr al-ard ahadun babu wani daya da zai wanzu a ban kasa ba da mi'atu sana shekara 100 daga wanda yake tahiya a bayan kasa lokacin yuridu bi zalika annaha takhrimu zalika al-qarn yana nufin karnin zai kare wannan kuma mu'jiza ce daga mu'jizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga ranar da manzo Allah sai ya faɗi wannan magana waɗanda suka lissawa zuwa shekara 100 ta lokacin to ba a samu ba wani saboda ƙarshen wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abu Tufail Amir bin Wafila shine wanda ƙarshen dai wanda suka faɗi rasuwan shi wasu suka ce 116 110 shine kenan magana rajibi rasuwar shi to kaga lokacin da manzalarsa sai faɗi magana a madina ya faɗe ta to ƙarshen wanda ya ga manzalar salasalam a shekara ta 110 ya rasu sau da haka manzalar salasalam ya faɗi wannan kenan a bayan sallar lisha shi yasa dukkanin malaman hadisi gabaki ɗaya sun haɗu akan ƙarshen mutuwa cikin sabon manzalar salasalam shine abu tufail sannan kuma abu tufail ya rayu har zuwa shekara 110 da yanka kenan me ya kai shekara 100 din wannan imam an-nawawi Allah ya shi da rama yace imam al-bukhari da da dama daga malaman hadisi sun kafa hujja da wannan abu samu tuwar annabi khadir alaihi salam amma jumhurin malamai suna sabanin wannan suna kan sabanin wannan suka ce wannan amun ne uridu bihil khusus an faɗi ne a dunkule amma ana nufin a keɓancewa kenan saboda haka suka ce kenan iri-irin waɗannan su basu ciki wasu suka ce kaga an faɗi cewa ala zaharar ardi da a fitar da mala'iku saboda su mala'iku ai baban kasa ba suke wasu kuma suka ce annabi isa alaihi salam ya fita saboda shi yana raye a sama wasu suka ce iblis ya fita saboda shi yana rayuwa saman ruwa ko kuma a saman iska ko kuma a saman iska wasu kuma suka ce a anan gurin da aka ce al'ard al'alqin nan al ce wadda take ta ahad abinda ake nufi ardul madina mimman ala zahar al'ard wai suka ce ardul madina amma fahimtar ta yi nisa kenan manzala sai yana nufin ƙasa ta ban duniya gaba ɗaya to in ku haka ne kaga kenan annabi khadir alaihi salam shi ma haka ya shiga ciki shi yasa hafiz ibn hajar Allah ya shi da rama cewa laqu anna halil umumi ya ce wannan tana nufin gamewa ga baki da ta nawar jami'a bani adam kuma duk bal adama sun shiga cikin wannan ya ce waɗanda suka ce kuma ana nufin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa ko kuma ummatul ijaba sai suka fitar da annabi Isa da kuma annabi Khadir saboda su bisu daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ce to wannan kuma kauli ne da'ifi saboda kaga annabi Isa alaihi salam zai hukunci ne da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ma dai yana cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma magana annabi Khadir alaihi salam shi kuma kenan in har a raye yake to shi ma dai magana shi kamar maganar magana ce akan annabi Isa alaihi salam kuma hadisin hujja ne akan cewa kenan babu shi shi ma ko da a ce a baya yana raye to bayan faɗin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kenan ya zamanto babu shi a bayan ƙasa wannan ya faru bayan sallar nisha kenan tattauna ilimi ko kuma karantar da ilimi ko kuma maslaha ta al'umma musulmi wannan ya halitta ya huta daga karhanci wancan wanda aka yi an abi rahman ibn abi bakar radiyallahu ta'ala anhu ma qala inna ashab as-suffati kanu unasan fuqara'a ashabu suffa kanu sun kasance unasan fuqara'a wasu mutane ne waɗanda suke talakawa wanda sufaye suke dangana kansu su ce ai asalin kenan sufaye daga ahalin sufa ne wanda malamai sun yi murtani akan wannan cewa ba haka bane musamman abul faraj abdurrahman ibn jawzi cikin tabbis iblis ya fatattaki wannan nisba din ta sufiya zuwa ga wannan nisba ta sufiya mutaakhira ce akan ahalin sufa ta sha ta zo baya da ahalin sufa kuma halin ma ba ɗaya bane ba halin ma ba ɗaya ba ne saboda su ahalin suffa mutane ne waɗanda suke masu dogaro da kai sojojin musulunci waɗanda suke tsayuwa da ƙafafuwansu to kaga saɓanin su kuma waɗannan waɗanda suke shagaltuwa da kuma gabatar da ibada akan ilimi an abdurrahman bin abi bakar radiyallahu anhu qala inna ashabu suffa kanu unasan fuqara'a waɗansu mutane ne waɗanda suke talakawa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu ya ce man kana inda hu ta'amul sunaini wanda yake da abincin mutum bi fala za fi salifin ya je da mutane uku wani arba'in in ko kana da abincin mutum hudu fa khamis to gaje da biyar aw sadisu ko kuma mutum shida wani ababakar ja'a bi salatati sai dai na bakar sai zo da mutane uku daga ciki kaga nan gurin cewa kanu fukara a sun kasance talakawa amma tare da hakan kalekayen da suka zo suna guri na ina ma suna da su yi sadaka da haɓa halin dusur da sadaka daga halin dusur sun taye da sadakoki da kuma darajoji da kuma ladaddaki talakawa ne amma mi suna guri ina ma a ce suna da shi yasa za su zo jan manzala sassalam suna neman a ɗauki nauyinsu zuwa yaki in manzala sassai ce la ajiru ma min kuma alaikum ba ni da abin da zan labta kuku ce yaƙi ga wallawa ayyun tafiqu min ad-dam sai su juya idanunsu tana kwaran yadda hawaye saboda damuwa ba su samu ba abin da za su yi sadaka to kaga tare da talakawa ne amma suna da zuciya wadda take ta wadda ta kai su suka yi kafada da kafada da mawadata saboda talakan da ya zama tobe da abin da zai ciyar amma yana gurin ina ma ina da dukiyar wani in yi irin abin da yake to zai zama wajen lada duk da yake فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من ذال صلى الله عليه وسلم سيتهدى ayarin mutum goma kaga sai na baka radiyallahu ta'ala anhu ya dauki mutane uku ya taimaka musu sai ka leka rayuwar da ake tsakiya wadda gidan manzo sallallahu alaihi wasallam akan kwashewa wata biyu ba dora tukunya ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki adadin waɗannan mutane goma dan ya taimaka musu haka gidan sayyidina abubakar bayan da za a ce gidan shi da akwai abinci kuma a ce gidan manzo Allah sassan za a yi wata biyu ba tare da ɗora tukunya ba shi ma kasantuwar karamcin abin hannu babu tabbas in wani abu a gida bai hana shi ba ne ya ɗauki mi mutane guda uku don ya taimaka musu kala abdurrahman bin abi bakar shaqiqin aisha radiyallahu ta'ala anha yace fa huwa ana wa abi wa ummi yace fa huwa al'amarin yanda yake ana ni ne a cikin gidan wa abi da babana wa ummi da mahaifiyata fala adari qala wa imra'ati yace ban san ba yace wa imra'ati da kuma matar shi mana a gidan sune waɗanda suke rayuwa a cikin gidan صلى الله عليه وسلم sulliyat al-isha saboda haka kenan wa inna babakar jabi sarasa fa huwa ana wa abi wa ummi fala adri qala wa imraati wa khadimun bainana wa khadimun da kuma khadimun mu bainana wa baina abi bakr bainana tsakankanin mu wa baina baiti abi bakr da kuma tsakanin gidan sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu mu waɗannan mutanen mu ne a cikin gida wannan ya nuna mana takarima da kuma mutunta ta sabon manzala sallallahu da hali wanda yake na tarbiyya ta garbi inda kaga ana haduwa jama'a ko dangi a guri daya to ya nuna takarima da kuma hali wanda yake nagari da kuma sanin mutunta da sanin ya kamata kaga da matar shi gabaki ɗaya da wannan duk su suke zagaye ne a kusa da juna matukar ne da akwai kyautata mu'amala to ba laifi ba ne don an haɗe an zamana guri ɗaya in kuma ana gudun fitina to kuma rarrabuwa a yi nesa da zama tare da iyaye shi ne fi musamman ma a irin yau da za ka ga mafi yawa akan samun yawan takun saƙa tsakanin sirki da sarakuwa ko sarakuwa da sirki akan yawan samun wannan wanda ya sa anas bin malik Allah ya tsirce da rama asari a cikin al'adar mufrad yake ma ɗiyan shi wasiya cewa su dinga nisanta wa juna kar ya zamanto suna zama a guri ɗaya saboda mafi yawa mukhalata haɗewa guri ɗaya to in shaidan ya samu dama sai ka ga zumunci ya ɓaci ga baki ɗaya amma in har za a iya tabbatuwa da wannan to kuma kaga haɗuwar da akwai alkhairi saboda al-mu'min alladhi yukhalitu nas wa yasbiru ala adhab khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu nas wa la yasbiru ala adhab in har ka san matarka za ta iya tsayawa ta juri mu'amalar zamantakewa da iyayenka ba tare da ta musu ba daidai ba wanda yin ba daidai kin ba zai jayo samun karaka to lalle a zauna kin kina alkhairi ne zai zamanto an taimaka ma su waɗanda suke tsofaffi kamar yadda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu haka da fatima da mahaifiyar shi yace ki isar mata dukkanin wasu ababe na gida ita wasu ta isar muke da sauran hidimomi kaga in suka zauna tsakankanin su cuɗanya to irin wannan kenan za iya in ba za a samu fitintunu ba amma in har da fitintunu zai kai a cutar da mahaifa zai iya yi wa sarakuwa ta ringa musu abin da bai dace ba suna jin nauyin su gaya maka kaga yanzu sai ka shiga karkashin mi ka saba ma iyayenka ko kuma bayan idanka ta musu abin da ba shi ba gaban idanka kuma ta kyautata musu yawa kaga irin haka ana samu ko kuma bayan su iyayen ya zama to suna cutar da ita kaga ana samun yawanci iri-irin waɗannan abubuwa to in haka ne a zamana nesa da nesa ya yi a zamana guri daya abubakar kaga mutanen ƙauye da ke mafi yawa za ka ga suna da irin wannan halin na dattaku da sanin girmama manya sai ka samu cewa matar ɗansu tana zaune a cikin gida shekara kai gama zai yi tahiya ga ɗaki ga ɗaki za a zamana lahiya lau babu wani mushkila tana girma masu tana ga mutuncinsu su ma kuma suna sabkewa haƙƙinta suna ganin cewa ya kamata a huta kumyarsa saboda ɗiyar ɗansu ce in ba ga sutura in ba ta sa sutura mai kyau ba za a zagi ɗansu in ba ta ƙoshi ba za a zagi ɗansu in ba ta yi ba abu na tsere masu a za a zagi ɗansu to kaga a ƙauye mafi yawa haka su to mu kuma mafi yawa sai ka ga cewa in ta sa shadda mai tsada to kuma za ka ce a'a to ke yanzu kuma wannan kayan yanzu kenan duk kuɗin nashi za ki karya shi kenan yanzu wannan shadda haka zai saya miki ayi kaza in ta koshi mami matsala kaga duk da yanda za yi da mushkila ciki to in ya zama haka nan ne nesa da nesa yayi amma in babu wannan to haduwa kin alkhairi ce sai zaman to an samu ladan juna kuma an yi taimakekeniya wa juna shi yasa sai ce umara sai wa khalimun bainana wa baina baiti abubakar wannan abubakar ta hasha inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yanzu ya ɗauko wannan baƙi guda uku ya kasu mi gidan shi to kuma sai zauna shi ya koma yana majalisar mazuwar sassan ta asha sai ya ci abincin dare inda na bi sassa wajen mazuwar sassan kenan he aka yi muciya a can kaga wannan zo babu wannan muciya makwabcin ka san loma gidan ka san ɗanɗana abincin gidanka mai kokari ne in ka mutu kwanan gidan shi zai shiga gidanka amma a ce a ɗauko a zo da wancan da wancan a haɗu a ci abinci da juna don saboda zumunci don saboda taimakekeniya da juna abincin da nake ci shi kake ci kaga babu zance hasada abinci na abincinka menene matsala babu mushkila kaga da iri-iri da duk zaka ga duk in ka bi gurare zaka guraren ci abinci na ma sanannu ne to amma yanzu yawanci sai dai kauye shi yasa he kaga ana ce dan makwabci zai iya sarrafa dan makwabci zai iya kaza saboda me yasa to shi yaron yana ga da baban shi da baban wancan da wancan guri ɗaya suke cin abinci in yana da damar yama wancan latijan fitsara in yana damar yama baban shi sau da miya matsala kuma shi mutumin yana ji shi ma a cikin shi wannan kamar ɗan shi ne in yayi ba daidai ba zai bi duk hanyoyi irin yadda zai ma ɗan shi haka nan zai yi ma wannan mutumin to kaga an samu baraka dole alkhairi da wannan shi zai wanzu to amma sai zaman to kwata-kwata wannan abubuwa babu su kaga sai hassada ya shiga kyashi ya shiga rashin taimakawa juna iyayya juna sai zamanto ya shiga duka cikin tsari da kuma zamantakewa na al'umma amma irin wancan hali na karamci shine zaka ga aka gada shine zaka ga har yanzu a wasu ƙauyuka haka na kawai guri ɗaya ne ake zuwa gaba ɗaya a nan ne za a zo a ci abinci kuma ana ci abincin nan in wani zai huce aka ga sance kawai ce za a yi bismillah shi ma rabawa zai shi kenan kawai a bismillah sai a zo kawai a ci duk wasu almajirai garda-garda manya su ma nan suna gedi su ma za su ci abincin babba su da mushkila da yi sau da haka duk adadinsu kaga dama a wajen ake ci abinci za su rasa abinci musu rasa ba to amma kai kaɗai ne za ka zamna ka ci shi yasa diabetes wane ne duk sai dame mu da wasu cututtukan ma cututtukan marowata ne bai kamata ba mu musulmi a same su tare da ka gani kana sharbe naman ka kai kadai in lemu ne ka kawo shi ko mace ce aka kawo ke kadai za ki cinye naman kuma ke kadai za ki shanye lemu in kankana ce kika sa ta gaba he kin shanye ta gaba daya kuma daga nan gurin jiki ya yi abu mai sanyi da zaki kaga sai kasala kuma he alin kube a kwanta to kaga dole ne dole kuma sai diabetes to kaga mafiya wasu cututtuka cututtukan marwata ne cututtukan marwata ne in ka ci kai kadai dole da kai matsala da wannan duka iya daga musibar musibin da muka samu kawunanmu a ciki kuma sai ba zuwa ga rashin samun tarbiyya na ɗiyanmu shi yasa kaga alayi za ka samu cewa alayi babu wani natijan da zai iya ma yara magana kawai mai kokari ne zai sarrafa ɗiyan shi mai kokari ne zai sarrafa ɗiyan shi wanda ya yi ƙarhin lomasu ya yi ƙarhin suturarsu wanda tufafin da suke sa abincin da suke ci shi ne yake riƙe da su don ya gaya musu saboda sun san cewa arzikinsu ta hanyar shi yake biyarwa to ya su mushi biyayya amma in dai kai ba baban yaro ba ne in kana son ma ka kare mutuncinka to in yana abin shi karka mushi magana mafi sauƙi ne ya ga girman ka ne zai ce ina hau ganin girman ka ina abin da ɗinka ba baban ni hukum wanda ya anye ni gaya mun kaza ba to wannan wai ya girmama ka ne amma nawa za ka ga latin ya yi magana sai a ci kwala da juna da kafin kwala ka za su ci kawai shi kenan a shaƙi juna sau da yaushe za ka mai haka tun da ya ce shi ko baban shi to ina zo to shi ne za ka ga kenan babu babu wannan wannan ke duka irin wannan yana daga abubuwan da ya jaza abubuwan da ya jaza haka abubuwan duka mu ne muka samar da su mu ne duka muka samar da su yawanci kuma irin wannan abin kaga tun daga gida ake sabawa hallau in yan uwa ne kawai buga muku ci abinci khairu amma kasara fi ilahi mafi alkhairu abinci wanda hannaye suka yi yawa cikin shi shi yasa kenan sai ya dauki wannan adadin to kuma tuntuni ta asha inda nabi ya ci abinci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a bada ma mazamin al-layl masha Allah sai zo bayan yankin dare ya kai kaga mi kenan yayi hirar dare wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akan maslaha ta addini qalat lahu imra'atu sai matar shi tace wa ma haba saka an adiyatika na thumma labisa ayatu sulliyatil isha sai zauna inda aka yi sallar lisha kaga yin suka tantauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akan maslaha ta al'umma musulmi shine mahalli shahid din kenan thumma raja'a sai kuma ya dawo falabisa sai zauna hatta ta ashe nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam sai ci abincin dare faja ba da ma mazamin al-layl masha Allah sai zo bayan dare ya tafi qalat lahum ra'atu matar shi ta ce wa ma habasaka an adiyatika me ya tsare ka baka zo ba gurin bakin karkashi au qalat zaitika ko kuma bakonka wannan ya nuna ba laihi bane inda ka ka kaddamar ma bako duk abubuwan shi bako ne zo ka gabatar mai duk abin da ya kamata matakin harko mutum yana zuwa bako ne ka samu mushi ban daki ma'ana ka kai mai ruwa da wannan tana yiwa zai buƙaci mai shiga ban daki a matakin harko saboda bako ne da Allah ya zo da wata darura ta dan adam to yi kasan ina yadda za ka samar mai kenan gurin tsuguni kafin nan kuma in yaso sai ka yi gaugawa ka samar da gurin zama da abu mafi saukin abin da zai samu na abinci to kaga wannan duka yana daga takarima ta bako ba ya zo ka ringa ina yaran nan wai yanzu an samu shayi mai awara wannan tana nan to kaga da bako ya ji kana nan zai ce a alhamdulillah na ci abinci saboda ya rai maka takalifa amma kai ne kan ya ce ya wannan kimsan sai ka yi kokari abin da ya sawwaka sai ka kaddamar mushi aw qala tafika qala aw ma ashaytihim ashaytihim shin baki gabatar musu da kalacin su na daraba qalat abaw hatta tajiya da na ka musu abincin sai suka ki su ci suka ce har sai ka zo qad uridu an bujiro musu da abincin fa abaw amma suka qala fa zahabtu ana fakhtaba'tu abdurrahman yace ni da naji sai dai na bakar ya faɗi wannan magana ce ba ga shi ne kuma ba za haftu ana sai na tafi fasta ba su sai na ɓoye saboda mai kar ya zarge ni kenan ya aka yi kai baka zo ba kuka da ya baka kula ba da su tun da shi matsayin ne wanda shi yake wakiltar sai da abubakar ne ya ce to na je haka na ce na ɓoye kaga ɗa mai ladabi in ya jiran ma'ayin shi ya ɓaci to zuba hutawa ba ne amma da irin na wannan lokacin ne ya ji ma ana haɗan ko da ma ba san bena nan hutawa zai ce to na ji abin da ake faɗi eh mun na ji abin da ake faɗi kenan kaza kaza kuma shi kenan a kama sa'insa amma kaga da ya ji sai ya silale saboda kai ai bata maka kyau ba kuma rashin hutawarka ya yi hutawarka duk inda ma'aiwaran su ya ɓaci to in so samu ne ka zo ka zo shiga gida ya kaji ana hada to sai ka silale kai baya sai ka tafi ka ba ka shiga ba amma in ka shiga to komai zai iya faruwa za ka iya shiga kana nagari ka hoto kuma kana tsinanni tun da za ka iya shigowa a kaje ka hoto ta magana su tsine ma shi kenan kuma ka hoto da tsinuwa amma ka ja jiki kaga shi kenan suka yi hoton suka yi hoton yanzu kenan gahin abin ya karya daga baya kuma ka zo shi kenan kenan komi ya wuce in ya so sai a kaddamar da wannan ya ce fa zahamtu ana fasta ba'tu sai na tafi kuma sai na boye fa kala ya ce ya gunsa ma'ana ya faɗi mai magana ta zargi kamar ka ce dolo ko ka ce jahili ko ka ce kaza kenan wata magana wadda take nuni a bisa kenan zargin mutum wannan ba laifi ba ne lokacin da ɗanka ya yi magana ko kuma ka ce ya wanda yake mai ganda ma'ana safil mai nauyin jiki ko kuma ya jahil ko ya dane ko ya la'im amma irin waɗannan kalmomin larabawa suna amfani da su ba zahiransu ba suke ne kamar yadda misali mutum zai abu a ce ka duwawa ko dolo kaga ba wai kana nihin ainihin shi dolan ba ne wanda bai da hankali a ka faɗi dai maganan ne kawai don jefa zargi a gare shi ya gane cewa ranka ya ɓaci to wannan ba zahirinta ba ne ke na ake ne shi yasa ya ce ya gunsa fajar da'a sabba fajar da'a sai ce amma allah karya allah girbe hancinka ko kuma kaza kenan fajar da'a sai mai addu'a bi tajri'i ka ce allah girbe hancinka ko kunnanka ko kaza misali fasabba ya gaigaya mishi magana ka leƙa ka ga girman yadda suke kula da baki ganin kawai ta ga kamar abrahaman ya yi takasiri a bangaren waɗannan baƙi yanzu har baƙiwar haka ba su ci abinci ba shi ne sai dinga mushi faɗa yana zarge shi waƙala sai ce kulu lahani an ku ci amma dai ba don daɗi ba kamar ka ce ku ci ba don daɗi ba ko kulu lahani an kenan bayan ya ji cewa uzuri ne daga gare su sai ce kulu ku ci lahani an ka Allah sauƙaƙa shi a gare kenan su heke ni sai ke zargin su su ma da suka kici suka jinkirta ko kuma kulu lahani an kuci ne amma ba dai dan daɗi ba yanzu kenan ban mun takaita a haƙƙin ku kenan ko dai yana mai da mi zargi zuwa ga reshi kenan ko kuma zuwa gare su su da aka kaddamar musu suka ki cin abinci akan lokaci saboda rashin cin abinci akan lokaci wannan kuskure ne saboda ni'ima ce daga ni'imomin Allah dan adam labudda kaci kenan in lokaci ya na kaddamar da abinci to kaci shine zai ba da cikakkiyar ginuwa ga jikinka ba daidai bane a ce lokacin cin abinci yayi ka dinga jan jiki ka yi can ka yi can ka jinkirta lokacin ka na cin abinci yanzu kamar kana cutar da jikinka ne to balle a ce inda akwai abokan cin abinci akwai inda kuma da akwai abokan cin abinci ka ga yayi wani ya kwaso kayan wanki ya yi can gurin ko kuma ya hota can kamar dai wani kuma kuka cinye hallo matsala to kaga wannan shi ma ba daidai bane kawai in za ci a sa lokaci lokacin da aka sa to kawai kowa ya halarta in lokaci ya yi wannan shi ne daidai ke ne saboda aka la ta'amuhu lahu wallahi la ta'amuhu abadan ya ce wallahi ba zan ɗanɗana ba abadan wai mulla ina rantsuwa da Allah makon na na akudu min luqma ya ce ba mu zo ba muna ɗaukar loma in laraba min asafar ya aksara min face sai a ƙasanta ya haɓaka sama da ita in muka ɗauki loma ɗaya kasar loma da muka dauka kawai sai kamar loma uku ya wannan sai ta haɓaka kuma wannan shi ne kenan karama karama ce wannan karama ce wanda yana daga ƙida ta harin sunawar jama'a yarda da karama wani abin da ya saba ma al'ada a ga ya faru a hannun wani bawa daga bawan Allah ma'ana wani mumini sannan kuma mai tsoron Allah sai aka ga wani abin mamaki wanda ya saba ma al'ada ya bayyana gare shi to wannan karama ce kama irin su maryam kama ashabul kafi misali kaga duka wannan kenan karama ce daga gare su illa raba min asfali akthara minha qala yani hatta shabi'u har suka koshi wa sarat akthara mimma kanat qabla dalik kuma abincin ma yayi ma yawa sama da kansu ci wa nazara ilaiha abubakar sai dai na abubakar sai kalli wannan abinci fa idza hiya kama hiya sai gashi kamar da yadda take aw aktsaru minha ko kuma mata yawa fa qala limrati sai ce mu matar shi ya sunan matar sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu ummu ruman ko ya ukhta bani bani firas ma hada yace menene wannan qalat tace la wa qurratu ayni la hiya al'ana aktsar minha qabla dhalika bi thalath marrat tace la tace lalle al'amarin ba haka yake ba ba kamar yadda muka bada abincin bane ba wa ƙurrata aini ina rantsuwa da wanda yake sanyin idona ko kuma mai faranta mai sanya idanuna lahiyar aksarul ana minha qabla zalika bi thalath marrat yawan abincin yahi kafin a ci sulinci su uku yawan shi yahi kan a ci ya linka ka a ci su uku fa akala minha abubakar sai na bakar sai ci daga abincin ya aka yi baya kuma sai na bakar ya ce la mu abadan wai mulla kuma nan sai ya ce sai kenan kuma ya yi kafara yanzu a yanka ce karama da ya gani sai ci in kar don tsoci kenan yanzu sai ya yi kafara kenan da ya ga alherin karama sai ci kuma sai ya kafara shi ka gani eh ha eh eh kenan ya zama da niyyar da ya ce ba zan ci ba ma dama ala halihi a haza kenan matsar yana wannan halin yadda yake nan ba na ci ba amma yanzu wancan wanda ya karu ai ba wannan ba ne ba kaga da bambanci la ta'amuhu abadan kenan wannan amma yanzu ai ya limka su uku wanda ya ci ba nasun ba ne kaga da akwai bambanci da wannan ko ko kuma mi yanzu misali he kace ba zan ci wannan abinci har abada go to kuma abincin da aka kawo kaddara kilo ɗaya ne yanzu kuma he ƙaru kilo uku wanda kace ba ka ci ba an cinye shi wannan wanda ya ƙaru kuma karama ce kaga ba shi ba karar tsaya kai kamal a'a wannan mu haka dace ba daga wuce an bar shi to kenan in haka ne sai an yi kafara eh in dai wannan ne go kenan sai ya yi kafara to ai ba an mata na eh eh yanzu kenan kana ne sai ci abincin sai kuma ya kafara sai kafara to ai nan ba ce ya kafara eh a kullata ne ware ko kullalle ya ce ko kuma ya zamanto kenan ba na ci ba tare da ku hallau kaga zai iya dauka kenan tare da su bai ci ba yanzu kuma tunda mai abincin bai huce su ba yanzu kuma sun cinye kenan yanzu sun yi sun ƙida kaga kenan su sun gama shi kuma yanzu daban ne zai ci kaga zai iya kenan rantso shi tana da alaka ne da wani abin da ya kudurta yanzu matsalan sai ka ce ba zan yi kaza ba ka kulla rantsuwa amma kuma ka istisna iya zuciyarka kaga ba kai ba ka fara ka istisna ikira zuciyarka ko kuma da niyyar kaza kai rantsuwa kace na rantse ba zan je guri kaza ba ko kuma sai yanzu mi a zuciyarka kai da niyyar kaza kake ni kaga a zuciya ne kai istisna in ai wannan kin naka misali yana yi haka nan ma eh a zuciya baka hudi ba amma kai manhorka ga akan abin da ka rantse ke abin da ka kudurta sau da niyyarka sau da aka fai zahiyar kama ya aksar mina ƙalil imrati ya aksar mani firas ma za ƙalil lawa ƙorata aini lahiyar ana aksar mina ƙabla zalika salatu marat ba kala mina abubakar sai da na bakar ya ce ƙalil ce inna ma kana zalika mina shaitan ya ce wancan daga shaitan ne ya ani yaminu yana nufin kenan rantsuwar da sun ma akala mina lukuma sai kuma ya ci noma sun ma hamala ila nabi sallallahu sai kuma ya dauka ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi fa asbahat indahu sai ta waye gari wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa kana bainana wa baina qaumin aqdan aqdun kenan bayan an waye gari kuma sun ma akala min halukuma sun ma hamala ila nabi sai dauka kuma ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan cikin abincin kaga wannan duka da yana nuna wanzuwar abincin da kuma yadda abincin ya zama to ya jima bayan ma nan gurin sai Allah subhanahu wataala ya ƙara haɓaka abincin sai kuma ya kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan nuna mishi kenan irin abin da ya faru tunda yin haka nan in kaga zai faranta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai saboda haka sai ce wannan da ne kenan ma'ana menene mina shaytan wallahi la at'amuhu abadan ma'ana kenan yin hakan da nayi yana daga kenan shaytan ko kuma fusata ne ne shedan ya zaman to yayi shi yasa yace lakin hadha mabniun ala jawaz takhsis al-umum fi al-yamin fi niyya amma wannan sai dai ginu akan kenan togaciyar rantsuwa bin niyya aniya karantsi da baki amma kuma da niyyar ne za kenan ka togace kaza saboda haka kenan a baki ya rantsi amma kuma a zuciyar shi yayi istitna'i ba su ba inda ne wa kana bainana wa baina qaumin aqdun tsakankaninmu da waɗansu kafirai da akwai yarjejeniya da muka kulla fa mazal ajal sai kuma wa'adin ya cika a lokacin ya suka zo madina su kenan abokan gaba a lokacin fafarakana sai muka zamanto mun rarraba ma'ana kenan adadin gwargwadon mutum goma sha biyu ko na abu makamancin haka ya ce kenan ma kulle rajulun minhum unasu kowa tare da shi da akwai wasu mutane allahu alam kam ma kulle rajulun allah san shin tare da kowane mutum mutum nawa ke da kwai ba aka nomina ajma'una duka waɗannan suka ci auka ma ƙala saboda haka wannan dai abincin sai zaman to kenan akwai wasu mutane da muka kulle yarjejeniya a lokacin aka zo kuma abincin nan aka rarraba shi a tsakankanin ma a kulle rajulun minhum unasu kowa ya dauki wasu adadi na mutane suka je suka ci daga wannan abincin duk gabaki din su kaga wannan ya nuna karama ta sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu yanda abincin da yake dan kadan ne ya zamanto an ci an koshi ya zamanto halma yayi sura aka kama manzalar salsalam ya zamanto tsoron ma da an raba ma wasu ragowar mutane kenan hadisi ya dace da shagalto sayyidina abubakar da ya zo gidan manzalar sallallahu alaihi wasallam suka dinga tantaunawa dangane da bakin da suka zo da kuma irin mulatsafa da abubuwan da suka gudana tsakankaninsu da kuma wancan rarauka dai duka bayan sallar lisha ne hakan ya kasance saboda haka yana nuni amsa halarci inda akwai wani uzuri kenan za a iya tattaunawa a yi hira bayan sallar isha inda matsala ce ta al'umma musulmi wala wa ta'ala a na ga sai mu sannan ba karbi har da abin nan ba ni za mu fa'idanta karkashin wannan hadisi ke mu cike lokacin a lokacin yayi a lokacin yayi ba goma a tukunin mawuka da insha Allah daga nan sai mu ya a lokacin ana eh a in wannan ne kenan shi da niyyar wanda aka rantsa ba manzara sau tana ce aniyatu ala alhalifu ala niyatul mustahab rantsuwa tana kan niyyar wanda kama rantsuwa yanzu misali kun zo ya mutum ya ce to kace kaza nawa ne bo sai ce rantsi yanzu kai aniyar ka sai ka rantsi amma sabanin yadda yake ne a ba da niyyar ka kai mai rantsuwar ba ana aiki da niyyar wanda ya rantsu saboda haka in ka rantsa ne akan ƙarya kenan zunubin yana kanka shine manzara sassa ce ita rantsuwa tana aniyar wanda aka rantse ma ba niyyar shi mai rantsuwar ba abin da muka wani daidai Allah tsara mu cikin ladan Allah gawar da kuskuren mu Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi muna tawassuli da imanin mu da kaunar mu ga manzala sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi damuwar wanda suke cikin damuwa Allah ka mana aminci da zaman lafiya musamman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo daidaito a tsakankanin dukkanin jagorori na kasan ya rabu rami wanda suke hali na kunci na tsari allah subhanahu wa ta'ala ya kuta da su ya rabu rami allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kanmu da baki ɗaya allah subhanahu wa ta'ala kare iyakokinmu ya kare al'ummarmu ya kare addinin ya kare mutuncin ya kare girmi ya rabu rami dukkanin waɗanda suke nufin ƙasashen musulmi da shari Allah subhanahu wataala shagaltar da su da kawunan su ya rabu harmi bayan addu'a ce wanda yake nufin kaza Allah rusa shi Allah mai kaza akwai wanda suke kuskure suna tsine ma shugabannin wasu kasashe wanda ya saba ma kila ta ahlus sunna wal jamaa sai su leka shugaban wata kasa su dinga mushi bakar adda to a ina kaga wannan ka leka wani ka dinga mushi bakar addu'a shin kahuri ma ana mushi wannan sai su dinga al'anul muayyan to tambihi kenan akan wannan sai mu kula Allah subhanahu wataala ya ganar da mu abin da muke gane na musallana Muhammad mara da Muhammad wa sallata ala Ibrahim mara da Ibrahim Allah mubarak ala Muhammad mara da Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا ولا تؤمرنا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بالله ربنا بسوء اللهم شغل بنفسي يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام